نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkamu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta TV da rediyo na Banferai. Yau muna Juma'a talatin koko ɗai ga wata na shidda koko ɗai ga wata na bakwai. Hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. ya yi daidai da sha biyu wata na biyu miladiya ta isa alaihimussalam shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya yan uwa masu kalamu da sauraron idan ba mu manta ba satuttuka da suka gabata an yi karatu sati biyu kan alƙira'a to ina tsammanin yau malam zai matashi ya fuske ga alƙira'a sai mu tashi bisa ga sabon maudu'i na albahas muna tare da shehin malam shakka abdul malik hamis daga nan yamai nijar alhajirin a kan kala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa da ku a kafar yada labarai ta Bonferai wato wadda mun saba haduwa da ku a wannan kafa daga karfe tara na safe zuwa karfe goma dukkan ran juma'a in Allah ya bamu iko da dama muna haduwa don yi makawunan mu nasiha a matsayin mu na ɗalibai to don haka yau ma Allah ya sake bamu iko mun hadu da ku kamar yadda wato alarma malam Isa ya bayani sai dai akwai dan tsokaci kan talatin ga watan shida ne ba ɗaya ga watan shida ba talatin ga watan shida ko ko ɗaya ga watan bakwai Na'am.
tuntuɓin harshe ne Na'am.
sab lisan in ji larabawa na'am to a satin da ya gabata mun tattauna ko sati biyu da suka gabata mun tattauna akan mawdu'i na alqira'a a yau kuma muna son mu yi matashiya da wannan mawdu'i sannan mu shiga cikin mawdu'i na albahath na'am to mawdu'i na alqira'a abu biyu muke son mu ce akan shi akwai wata lokuta da muka wato fada shine kan cewa alqur'ani Allah ya kire shi wa innahu kitabun aziz littafi ne buwaye to mun kawo cewa akwai alarmomin da suke tinkahu da ganin cewa su sun fi karfin su yi kuskure amma muka kawo cewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yiwa wani lokaci a samu yin kuskure to kuskure ba na karatu ba ko ma'ana ma'ana shi kan shi wani lokaci yana yiwa ya mance da wani abu wanda yake wato yana tare da shi sai in Allah ya tunatar da shi na'am wannan mas'ala kuma mas'ala ce wadda tana buƙatar ɗan bayani saboda kada wani bai fahimci magana ba ya fahimce ta a kuskure na'am dan akwai wata kissa wadda ta jima a cikin musulunci ana yawo da ita to ba ita muke nufi ba dan Allah ya ce sanuqri uka fala tansa illa ma sha Allah kenan in Allah ya so za a iya yin mantuwa hadisi kuma na Aisha wanda yake na cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim da cikin sunan na Abi Dawuda eh, na Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wato wata rana ya ji wani mutum yana karatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mutumin rahimahullah Allah ya masa rahama azkarani ayatu kaza wa kaza wannan mutumin ya tunatar da ni waɗansu ayoyi a riwaya ta Imam Bukhari ya zo ya qara'u fil masjid yana karatu a cikin masallaci a wata riwaya bil laili an gane ko a cikin dare kenan kaga an faɗi wuri an faɗi wato kuma lokaci Na'am.
a riwaya ta imam muslim ya zo minan laili to da billai da minan laili duk suna nuna wani yanki cikin dare kuma cikin dare Na'am.
domin alba'u tana iya zakkuwa lizzarfiyya az-zamaniyya kuma tana iya zakkuwa lizzarfiyya al-makaniyya Na'am.
to da yace billaili nan wani yanki na dare kenan kaga lokaci ake nufi sannan wani lokaci alba'u tana iya zakkuwa lizzarfiyya al-makaniyya wa laqad nasarakumullahu bi badrin kaga nan tufidu al-makan na'am ya ce eh, abin nan eh, wato eh, azkarani ayatu wa kaza ka- kaza wa kaza ya tunatar da ni waɗansu ayoyi kenan kaga ya nuna manzo ma yana iya yin mantuwa na'am an gane ko to sai ya ce unsituha wato unsituha an mantar da ni ko kuma wato a wata riwaya kuntu unsituha na kasance an mantar da ni domin alkur'ani bai ce nasituha ba kuma bai ce ansani Allah ba ina fata ana fahimta ta a abin nan wata riwaya yake cewa kuntu usqituha ko usqituha an saryar da su gare ni domin mi domin shi alqur'ani kamar yadda zo cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'ahadul qur'an ku rinka yawan muzakara da karatun alqur'ani fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil fi uquliha yafi wato raqumi wanda yake fiffisge ne ya irin fisgan nan da shike yi shina daure yana son ya kubce to alqur'ani yafi wannan dan a nuna maka tasbihi na akai na'am ba dan an maida alqur'ani kamar raqumi ba dan wani zai isa tsammanin kamar an sifanta alqur'ani da raqumi na'am alkur'ani maganar Allah ce ba a sifanta shi da irin halitta na'am to da haka eh, eh, abinda ake son a ce kenan nan ba wai ana nufin kuskure ba kamar irin wata kissa da yake mashhura littattafai sun ruwaito ta ita ce ake ce ma qissatul gharaniq qissa ta al gharaniq al gharaniq wasu wani tsuntsu ne jam'i ne in ji malaman lugha an gane suka ce jam'i ne na ghurnuk kamar ka ce usfur waɗansu kuma suka ce a'a jam'i ne na wato ghirnauk kamar da ake cewa firdaus wasu kuma suka ce a'a jam'i ne na ghirnaik wato shine mi'laik kamar abin da yake ya ratayu domin kalima ta alika tana nufin ratayuwa Na'am.
wasu kuma suka ce a'a jam'i ne na ghirnik mislu miskin ina fata an fahimci maganganu na malamai wasu tsuntsaye ne wato farare riwayar da suke yi wa musamman in ka diba cikin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani ya kawo qissatul gharaniq har ya tafi cewa wani fuska ko da an ɗauki asarkinta dukkan munqati'a ne amma akwai riwaya wadda ana ganin misali mursal ce za ta iya zamantowa ita babu matsala a cikin sanadinta Na'am.
cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana karatun alqur'ani cikin suratul najmi sai ya ce tilka gharaniqul ula wa inna shafa'atu wa inna shafa'atuhunna la turtaja tilkal gharaniqul ula waɗannan su ne tsuntsaye al'ula madaukaka domin su tsuntsu yana tashi sama wa inna shafa'atahunna la turtaja lalle ce tunta ana neman shi kenan sai mushrike suka sa tsammanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi tunda akwai afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatul ukhra ya yabi abin nan ai da yazo karshen sura fasjudu lillahi wa'budu an gane ko sai yayi sujada sai mushrikai suka yi sujada tare da shi saboda sun sa tsammanin ya yabi allolinsu ina fata ana fahimta ta a nan ma zan yi ishara ga masu karatun alkur'ani don akwai wani kuskure wanda ya bazu shine mutane suke cewa wato eh, fasjudu lillahi wa'budu a cikin suratul najmi babu wannan ha'un fasjudu lillahi wa'budu sai ka tsaya ko da baka jin daɗi ga harshen ka zo haka ne yake rubuce a cikin alkur'ani almuhimmu sai suka ce wa- abin nan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaytan ne ya jefa wannan kalma cikin bakin sa suna kafa hujja da wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin aya tana cikin suratul hajj ba mu taba turo manzo ba min rasulin wala nabiyyin an- wato manzo ko annabi domin akwai bambanci tsakanin manzo da annabi akwai maganganu da dama amma zance mafi inganci shine manzo an bashi shari'a sabuwa annabi kuma ba bashi shari'a sabuwa ba Na'am.
domin Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna kaga annabawa sun yi aiki da at-taura wanda ya nuna cewa ba ba su shari'a sabuwa ba sai yake cewa illa idza tamanna tamanna yana iya ɗaukar ma'ana ta guri ya tamanna wanda daga cikin harufin shi akwai laita ko ko tamanna idza qara'a kamar yadda sha'ir ya faɗi yadda uh, aka kashe sayyidina Usman radiyallahu an yace tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiruha laqa himam al-maqadir ya karanta littafin Allah wato awwala lailatin farkon dare zu abin ga wa akhiruha wa akhiruha karshen dare ko wa akhiraha laqa himam al-maqadir sai ya hadu da mutuwa wadda aka kaddara mishi al-himam na ana nufin wato mutuwa ba al-hammam ba wato shine wato dush ko toilet kenan sai suka ce to wannan ita ce kasa ta tirkarkara ne malamai sun yi tsaye sun yi nakadin sanadinta kuma sun yi nakadin ma'anarta sanadinta sun nuna cewa babu zance wanda ya ɗaukaka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam marasilcin kuma dukkansu suna da da'af shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi littafi Nasmul Majaniq an gane ko abin nan kamar an aza li nasf qissatil gharaniq wato aza kafa majaujawa shine majaniq don watsar da ko jifar da kissa ta al-gharaniq ina fata an fi shi ba ta inganta ba akwai littafi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti Rihlatul ila Baitillahi Al-Haram an yi masa tambaya kan wannan mas'ala shi ma yayi bayani kan wannan cewa wannan kissa bata inganta ba domin mi domin shi shedan ya jefa ne cikin kunnan su sai suka ji kamar haka ya karanta ba dan saboda ya karanta ba don alqur'ani tsararre ne kuma manzo ma'sumun anil khata'i fi tabligh to abin da ya shafi isar da sako to ba an tsare manzo gare shi duk da sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni duk da kurakuran da ake cewa shine cewa ba a su yin kaba'ir ba su yin shirka sai dai suna iya yin sagha'ir a zance wanda wadansu malamai suka tafi akan shi an gane ko to dan haka kenan cewa kuskure wannan ba wannan kissa muke nufi ba ina fata ana fahimci kuskure ne na mantuwa akwai wani asar da suke kawowa daga Anas dan Malik yana cikin Jami'ul Usul an gane jami'ul usul wanda suke cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai ya manta waɗansu ayoyi to shikenan sai ya ce aina ubayyu ina ubayyu ma mana aka an taftaha alayya mi ya hana ka kai min iftitahi ma'ana ka karanta mini wurin da nake tari sai yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zanantu annaha nusikhat aw rufi'at na san tsammanin ayoyin da ka ketare an shafe su ko an dauke an dauke su wannan asarkin wato malamai suke cewa an danganta shi ga imam malik cikin muwatta amma a bincike hakika babu shi cikin muwatta malik kuma mursal ne don ya ce balagani kenan ba zance ne wanda ke ingantacce ba amma iftitahi gari ma in ya ketar ayoyi wannan ba matsala bane ana iya a tunatar da shi waɗansu ayoyi musamman cikin fatiha ba kaga in babu wata aya ma sallar za ta ruguje gaba ɗaya dan an rasa wani rukuni daga cikin rukuni da haka wannan shi ne abin da muke son mu ce a ƙarƙashin wannan aya kuma alƙur'ani azizi ne ya buwayi bayi don haka ba wani alaran wanda zai cewa shi ba zai yi kuskure ba sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ijtihadi a cikin waɗansu mas'aloli sai alƙur'ani ya nuna mishi ga abin da shi ne mafi dacewa an gane ko shi yasa Allah ce afallahu anka lima azinta lahum hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kaga nan yayi mawdin su mutane uzuri aka ce bai dace musu uzuri ba amma kuma daga baya Allah ce babu matsala akan wannan ina fata an fahimce ni da sauran ijtihadat da dama ba bincike ne mai yawa ijtihadi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ijtihadi na khulafa'ur rashidin ijtihadi na sahabbai ijtihadi na wani malami in kana son kai bincike ko ijtihadat a wata mazhaba ko malikiya ko shafi'iyya ko hanabila ga su nan dai bincike ne masu yawa ina fata an fahimci to wannan a gurguje kenan sai matsalar mu ta biyu ta alqira'a mun zo akan at-tamwil wato kamar waɗanda suke taimakawa ko tallafawa mun kawo zancen al'ummul muttahida wato nations unies mun kawo zancen albankul alami bank mondial fme fund monetaire international ina fata an fahimce sannan mun kawo zancen malik faisal daga cikin waɗanda suka taimaka ma bincike na ilimi ko kuma ilimi da haka za mu ɗan yi tsokaci akan su sai mu shiga cikin maudu'in mu idan mutum yana son ya waye ma ilimi zai yi karatun tarihin duniya ita umamul muttahida nations unies ko united nations ya ake aka same ta yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya karanta menene matsayinta miye burin da take son ta cimma mun faɗa cewa a sha uku ga wata na shidda da kuma zuwa sha uku ga wata na bakwai a 1878 alif da ɗari takwas da saba'in da takwas an yi taro a duniya wanda ake kira mu'tamar berlin a ƙasar almaniya jamus sai ƙasashen duniya waɗanda suka samu ci gaba a wannan lokaci suka yi taro ya za su yi su raba duniya a wannan lokaci daula guda ce ta musulmi mai karfi ita ce daular Uthmaniya ta Turkiyya ta halarci wannan taro amma ita bata dauki kowane wuri ba sai suka rarraba duniya bayan wannan Almaniyar ta samu karfi sun yi asbatul umam ko usbatul umam asbatul umam ita ce ake kira société des nations league of nation an gane a goma ga watan ɗaya aka yi ta alif da ɗari tara da ashirin ta rushe ashirin ga watan biyar alif da ɗari tara da arba'in da shida min nafsan karansis to wannan asbatul umam an zo an shirya ta ne don a samu mafita a duniya amma sai zamanto manyan irin su almariya za su tafi su yaki kasashen da suka ga dama har hitler yana amfani da cewa duniya ya kamata almariya ta faɗaɗa domin ta mace kuma ya tsara duniya akan annizamu tabaqi akwai waɗanda sun fi waɗansu ya kasa duniya kashi 63 kamar da suke cewa to ya kama zana mutane ya ce da shi da kabila shi su ne top dan lemont ya ka na harko ya ka na ɗaya na biyu har ya zo zuwa ga na 60 da aka zo zuwa ga na 60 to larabawa su ne na 60 baƙaƙen mutane su ne na 61 karnai ko karnuka su ne na 62 yahudawa su ne na 63 yuzu an na ƙarshe saboda su ne yake kyaba a duniya to wannan da ta zo ya aka yakin duniya na farko almaniya tana da sauran karfinta aka zo aka yakin duniya na biyu suka zo ƙarshe ba su samu cin nasara ba a alif da ɗari tara da arba'in da biyar yakin duniya na biyu ya ƙare kwata-kwata da sauran duk abubuwan da ya kumsa wuraren da almaniya ta kwata ga duniya waɗanda ta raba su suka amshe su kaga kamar ƙasar cameroon yankinta saura wato almariya ce jamus ta gabata amma daga baya su turawa da suka rinjaye ta da yaki suka kwace haka ƙasar iraki wani yanki nata tana ƙarƙashin jamus almaniya daga baya su faransa su ingila suka kwace wannan wurin ina fata an fahimce to daga nan sai suka kirkiro hitler da ya yaki turai ta rugushi ya kai ma kasashen turai da dama domin taruwa da suka yi akan shi da suka ga zai kare da su da kasashen turai da kasashen da kasar rasha da ya tunkara wanda yana ganin wanda lokaci ta fi karfi da kasar america don ita faransa ya riga ya mamaye ta suka haɗu saboda su yaƙe shi lezaliya ake ce musu saboda sun gane in suka bari zai musu ɗai ɗai ɗai a alif da ɗari tara da arba'in da hudu turai ta ruguje an gane ko to sai suka kirkiro bankin duniya yadda za a tattara bashi a ba turai ta gina kanta a mil nafsan karanta kati to wannan bankin duniya da suka yi shi sun gina turai a yanzu don saboda dama sun raba duniya biyu ita rasha ta ɗibi nata yanki inda take so ita ma amerika ta ɗauki nata yanki yanzu nato da aka kirkiro saboda amerika ta yi babakere a turai ta hana rasha shigowa shi yasa suka yi wannan domin da suka zo a almaniya suka raba ta biyu ita rasha ta fito daga gabas amerika ta fito daga yamma kowa ya kwace duk mailimtan almaniya ya ɗauke kai ma kanshi ya aji ya yi makaman nukiliya to turai kin yanzu sai zaman to tana bin america ne saboda karfin ingila domin da america da australia da abin da ingila wasu duka english ne suke yi shi yasa kake ganin ingila tana kin dacewa da abin da faransa take so saboda su faransa faransanci ne suke yi su ko wadancan english ne asalin su guda to wannan bankin duniya yanzu kuma sai koma zai bautar da mutanen afirka da kasashen larabawa amma ta wata fuska shine ta fuskar a yi yaƙe-yaƙe amma za a ba mu bashi mai ruwa za a yi wato taimake mu amma taimako wanda yake ba taimako ne na gaskiya ba to shine suke cewa suna taimaka ma ilimi za a taimaka ma ilimi a ce an baku kuɗi kaza an baku kuɗin ba za a baku ga hannu ba bashi ne za a baku ko ku ba a baku kuɗin amma kamfunan su ne za su ba su ba ku kina kaga sun gina kansu kuma karshe sai a zo muku da bashi kuma a kautar da kanku cewa kasashen ku akwai arziki mai dimbin yawa wanda cewa in an ce an baka bashi kinan kai talaka ne to a ina muka ga talaucin da za a ce sai an taimaka muna ina arzikin mu yake wanda za mu amfanuwa da shi to kaga wannan kautar da hankali ne na kasashen duniya to dan haka yana da kyau a gane yaƙe yaƙen da ake wa yake sai da makamai me yasa ake sai da wannan makamai har suka kirkiro alharbul barida gerfurwar da suke cewa wato ma'ana america da rashin tunda sun samu karfi sai su kirkiro suna su ne suke yaƙi a duniya a yanzu ƙarƙashin ƙasa amma an kasa ganewa a turai america tana son ta shiga yankunan da suka rushe na rasha an gane ko wanda har tana sayar tana ba saura makamai wanda yasa ita ko rasha take bayan turki da sauran kasashe take ba su manyan manyan makamai saboda ta samu kare kanta har ta fita daga cikin yarjejina ta sai da makamai lokacin da ta ga tana son tana ba da makamai ga kasashen da sun rushe na rasha a wancan lokaci domin kasar rasha kashi 75 na yankinta na rasha ne amma kashi 75 na mutanen rasha suna ya rayuwa ne a cikin yankin turai saba'in da biyar mutane daban yanki daban in an ce faɗin ƙasa daban yawan adadin mutane daban yana yiwa in fi ka faɗin ƙasa ka fi ni yawan mutane No.
yanzu a Nijar jiha Agadas duk ta kwashe yawan Nijar No.
amma ita ce kuma tana daga cikin jihohin da ba su da mutane masu yawa ina ina son ka gane wannan da kyau ba ba kuskure bane kuma yana da kyau a tunatar to dan haka a takaice wannan shine abin da suka kirkiro bankin duniya saboda su samu dama sai ya zama to yanzu in ka duba da Amurka da Rasha ne ke yaki amma gear forward ne al harbul barida No.
makamman da suka kirkira waɗanda suna son su rabu da su sai su sayar da su su kirkira yaki yanzu misali kaga a Suriya da Amerika ne da Rasha suke yaki amma sun sayar ma Amerika tana bayan goyon bayan yan tawaye Rusiya ko Rasha tana bayan gwamnati sai a sai da makamai a yi yaki ga bashi sannan kuma sun auna makamman su saboda su ƙara yin waɗansu a Saudiya ina fata an fice ni yanzu Rasha eh, eh, Sa- Amerika tana bayan mi tana bayan eh, gwamnati amma kuma yanzu a Yaman da sauran su Iran Rasha tana bayan su a karkashin ƙasa da China suna ba su makamai saboda a buga a Turai NATO Rasha tana son ta shigo su ko suna son su hana a Isra'ila, Isra'ila, Amerika ce ta yi wannan eh, tsarin da su da Ingila suna taimaka ma Isra'ila saboda ta rinka yakan larabawa ta hada su ci gaba, sannan ta rusa gidajensu su bada makudan miliyoyi a gidan Falasɗinawa, Ras- wato Isra'ila da Amerika su amfani da waɗannan kuɗaɗen, kaga su ko suna da su ne suke da wannan yaki. Ita ko Rasha tana taimaka ma Misra da sauran ƙasashe, ko kuma Amerika ta siyan musu makamai ƙanana, kaga kasuwanci ne.
No.
haka a afirka yanzu kana gani suna shigowa da wannan kasa da wannan kasa su zo su yi baz militar baz militar saboda mi saboda su mamaye waɗannan kasashe kuma su sayar musu da makamai har yanzu suna gwada karfin su ne kafin lokacin da za a yi gaba da gaba tsakanin babba da babba shi To, koriya ta arewa koriya ta kudu amerika tana bayan koriya ta kudu rasha da china suna bayan koriya ta arewa kafin a kai inda za a buga kuma akwai buzz militar na japan a kasar na na amerika a kasar japan hakan gani suke tafiya to wannan shine sirrin alharbul barida ga wanda bai fahimci wannan ba mm.
ina fata an fahimci to Allah ya taimake Amin.
mu to wannan shine takaitaccen bayani sai Malik Faisal da muke son mu yi bayani a kansa Malik Faisal eh, ya taimaka ma eh, binciken ilimi da kasashen eh, musulmi saboda su samu ci gaba eh, ba har Site Faisal da muke zance na nan ga shine ba Faisal kin shine na Saudiya wanda ya bada kuɗi aka yi ta Na'am.
sannan kuma eh, turawa da suka fahimci yana da ƙarfi sosai an gane ko saboda mutum ne wanda baya wasa game da al'amarin musulunci to sai suka bi hanyar da za a kare da shi ya yi musu ɓanna guda biyu ko ya yi mazakuta guda biyu ya nuna jarumta ko zarumtaka a wurare guda biyu manya a duniya waɗanda duniya take tunawa da shi na farko shine cewa lokacin da aka yaki tsakanin Isra'ila da da Misra yaki na biyu ba na farko ba Na'am.
don yaki wancan na kwana shida Isra'ila ta rinjaye su ta kone musu jiragen su sun bar jiragen su na yaki a waje ta kone su ko da suka je waje su yake ta ta ci nasara akan su Na'am.
to ra- i- i- um, Isra'ila mm, Misra ta yake ta a yaki na 1975 a Minnesota suka ketare ruwa Isra'ila ta yi mamakin ƙetare waɗannan ruwa don ta sa kuran a ciki da an danna bito duk wanda ya shigo da jiragen halaka za su yi. Ashe is- m- jiragen wato sumaren sojoji na ruwa na ƙasar Misra suka je suka katse waɗannan igiyoyin. Ranar da Isra'ila take biki sojojin Misra suna wanka cikin ruwa suna ganin babu wani abu. Da ranar tsaka suka yanke wannan yarjejeniya suka ƙetaro ko da aka danna bito an gane ko wata wuta bata kama ba wanda shi yasa har suka samu suka kwace wannan yanki wanda su na Sinai inda madatsa ce ta ruwa wadda su suna son su amfana da ita da su da Isra'ila da Amerika amma kuma ba su samu cin nasara ba to Malik Faisal ya taimaka kwarai a wannan lokaci Na'am.
da ya ga yaƙi ya yi ƙamari kuma Amerika ta fara ɗaukan makamai a sama sararin samaniya tana kai ma Isra'ila wanda ana koya musu wato yaƙi cikin kwana uku biyu saboda makaman sababbi ne ana halba makami wanda zai ri- wato kakkaɓo jirgi amma bai kai saboda jiragen makamai Is- eh, Misra ba za su iya taɓo waɗannan jiragen ba saboda Amerika ta san iya ƙarfin makaman Na'am.
to shikenan sai Malik Faisal shi ko ɗauki tashi abin nan Decision.
decision Na'am.
sai ya ƙi sayar ma Amerika da mai ya ce ba zai sayar da mai ba a kashe ‘yan uwan shi
Na'am.
tunda shi ke sayar da mai Haka.
man kuma na yakin motoci da yakin jiragen sama Isra'ila ake ba kuma tana kashe ‘yan uwansa ya ce ba zai yi ba suka yi suka yi ya kiya to a ƙarshe sai suka yi mai barazana saboda ka san akwai mai tsoron barazana Na'am.
suka ce za mu zo mu yi ruwan bama bamai ga jira ga abin nan rijiyoyin mai naku na Saudiya to kago ga magana ai tana da hatsari na'am Malik Faisal da yake mutum ne wanda bai da tsoro yace ai to ai ni na Allah ba yace ashe kun yi kun yi jinkiri da ba ku yi sauri kuka zo ka kone su ba yace ai ni na ina jiran ku idan ba ku zo ba kuka kawo musu hari ma Allah ya ibi muku albarka kaskantattu kuke in ba ku zo ba suka gane da gaske yake yi sai gashi ministan America wanda ke son ya zo ya tattauna da Malik Faisal babu mai a jirgin saman su sai da shigo jirgin kasuwa da ya zo malik faisal ya tarbe shi aka zo aka tattauna sai malik faisal ya ce mai zo mu shi sai ya tsaye da shi cikin sahara ya sa an yi mishi irin hemomi ya wanda daga dafi gayi ya kai shi ya ce a kawo raƙuma aka kawo raƙuma ya ce a ka da biro aka ka da biro ya ce a kawo madara aka tatso madara aka kawo suka sha ya ce to kaga abin da ni gada ga iyayena in ci da biro in hau raƙumi in sha nonon raƙumi kai ko kana da kamfunna a ƙasar ka idan ka ƙone rijiyoyin ne kai ku ne za ku yin baya ba ni ba ba ni ba ni na iya rayuwa haka to sai suka ce to wannan mutum yana da hatsari mi kake so ya ce a tsaye da yaƙi kuma inda isra'il da misira ta tsaya bakin nan a bata haƙƙinta ne sannan kuma a sanya wato zon wanda ake cewa demilitarize wadda babu sojojin wannan ƙasa babu wadda sojojin wannan ƙasa saboda da ka shiga za a gane cewa kai ka yi ta'addanci Na'am.
domin in babu wannan yaƙi ba zai ƙare ba haka sai aka yi wannan zon kin to sannan kuma Malik Faisal ya yi karo da De Gaulle shugaban ƙasar Faransa wanda ya gudu lokacin da Hitler ya mamaye ya mamaye Faransa ya gudu ta Ingila a BBC can da yake turuwa sako cewa kas ƴan Faransa su yadda
shi ya shugabanin lokaci wannan lokaci De Gaulle suna alfahari da shi har da wani aeroport a akwai a yanzu sai De Gaulle yake ce ma Malik Faisal kai kana zancen Isra'ila Isra'ila ba ta da ba a isa a yaki Isra'ila ba kuma Isra'ila ta zan real gashi duk duniya ta san da Isra'ila waye kai yace a ce a real ce ce a yace a ba a yakin da abin da ya tabbata ce a yace Hitler ya mamaye kasar Faransa amma kai ko ka gudu ka tafi Ingila ka ce ka yan Faransa su yadda har kai kokari ka dawo da kasar Faransa ya an kai haka tun da yan abu in ya tabbata ba yadda za a yi da shi to me yasa ku kuka yaki kasar Albania na'am kak ya ɗauki wata ita wata da gwal ta dauke to sai suka ce wannan mutumin hatsari na aka shi to shi ne aka haɗa kai da wani yaro dan family kin su wanda da ba ya fara zuwa kasashen turai karatu da ya gane yaron an samu virus cikin kai sai ya hana shi zuwa karatu rannan sai ce yana son ya je ya gaida sarki to a wancan lokacin tsarin nasu ba a hana dan masarauta abinci ba a binciken dan masarauta in zai ga sarki Na'am.
ashe ya biya da bistore karamar bindiga sai ya halbe shi da ya halbe shi shi kenan suka samu biyan bukata sun rage wannan matsala tasu Allah ya ji kan musulmi Amin.
eh, ya yi iya nashi kokari kuma da sauran waɗanda suka yi nasu kokari duk wanda ya kawo nasu kokari cikin aikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya biya shi kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya hada da kuma a ƙarshe abin da nake son na ce ga masu da'awa dan uwa na ɗalibai da sauran abin nan Eh, karatu kan umamul muttahida nations unies da bincike na duniya kafin mu shiga cikin maudu'in mu duk da yake lokaci ya fara tafiya shine cewa dole duniyar da kake ciki ka santa da'awa ba ta yi baka san duniyar da kake ciki ba ka san ilmumuka da musulunci ka san fassarar su ka san yadda ake hada nasoshi da maganganun malamai amma yana bukata ka san duniyar da kake ciki saboda ka yi magana wanda shi mutumin da yake yau zai fahimce ka na farko nations unies tana kula ne da duniya ƙasa nawa suke mambar a cikinta suna cewa akwai ƙasa 193 akwai ƙasa biyu waɗanda su har yanzu ba a abin nan nasu ba vatican kasan vatican ƙasa ce cikin eh, italiya wadda tana nan ta kiristoci ce babban jami'a ta kiristoci eh, abin nan sai ƙasar palestine wadda sun ki yarda da ita wanda kuma america ce ta ki yarda da ita saboda ci gaba da nata mashru' nata proje saboda mi saboda duk sharuɗan da ake bukata ƙasa ta kammala sun kammala na farko a samu territoire na biyu a samu mutanen ƙasa akwai mutanen ƙasa akwai territoire na uku a samu gwamnati an samu gwamnati na hudu kuma a samu reconnaissance ta international to su america sun kira reconnaissance cikin wannan ƙasa wai shine dalilin da yasa ita palestine an yarda ta shiga ciki majalisar ɗinkin duniya amma ba a yarda ta zamanto ba mambar ka ji zalunci gaskiya wanda kuma uh, suna talabe-labe gaskiya ku za ta yi halinta komi lokaci kenan akwai ƙasa 193 kwantinan nawa muke da su da sun ce kwantinan biyar ne daga baya suka ce shidda daga baya suka ce bakwai daga baya suka ce takwas
to an gane ko Na'am.
tun da da sun ce akwai continent american akwai african na africa kenan sannan suka ce akwai european akwai asiatic wanda su rishi suna cikin shi sannan suka ce akwai australian daga baya sai suka kasa america biyu suka ce am- akwai america ta sydney akwai ta, eh, america ta north bayan wannan sai suka karo wani suka ce akwai continent da ya bayyana wanda ake ce ma continent eh, wato antarctic Antarctica sannan daga baya suka hiddo wani kwantinan Zealandia wanda ake ce ma Angluti sai suka zama kwantinan guda takwas kwantinan takwas kasashe waɗanda suke mambar 193 ina fata an fahimci ni tare da Vatican da waɗancan kenan 195 kasan kasashe daga ciki abinda za ka yi kasan duniya da kake ciki yana da kyau kasan wato bayan adadin kasashen duniya da kwantinan kasan addinan duniya sun ce a duniya yanzu akwai addini dubu ɗai- eh, dubu hudu da ɗari uku ko baka san dukansu ba ka san manya manyan addinin duniya amma mu a wajen mu addini biyu na akwai duniya addinin musulunci na Allah na gaskiya sauran kuma duk sharata da tambada Allahu akbar don ba gaskiya bace gaskiya bayan wannan kuma ka san lugogi al-lughat lailank ko da baka san su duka ba kai karatu kansu sun ka ce akwai lang dubu shida da ɗari tara da tara a duniya wasu ka ce akwai lang dubu shida da ɗari shida yare kenan da goma sha biyu waɗansu ka ce akwai yare dubu baka bisa doron ƙasa to bayan wannan wannan kuma duk Qur'ani ya bayani su domin Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin yare kenan Qur'ani ya bayani kan wannan na'am sannan kuma adadin kabilolin da ke duniya kowace ƙasa tana nata kabiloli a haɗa su sabanin kabila qur'ani ya faɗe shi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu qaba'il mu ne muka sanya ku shu'ub nahiya nahiya kontinan kontinan yanki yanki kaso kaso na jama'a Na'am.
alwalikum launin ku baki da fari da wane ne in ma akwai koma mun ne ne duka dai alqur'ani yayi bayanin su ina fata ana fahimta ta dauloli kuma an yi qur'ani ya bayanin daulolin da aka yi daula ta fir'auna mun yi bayani akan ad- ad-daula Ad-daula, na'am.
sannan kuma eh, idan muka duba kan eh, masarautu qur'ani ya bayanin kan masarautu masarauta nawa akwai a duniya sun ce masarautu kala biyu ne akwai waɗanda suke mulkin duniya ma'ana suke mulkin ƙasa akwai masarautar da tana ƙarƙashin ƙasa yanzu misali muka ɗauki ingila gwamnati eh, mulki eh, masarauta tana saman gwamnati domin ba a canza masarauta amma ana iya canza gwamnati an fahimce ni Na'am.
suka ce masarauta 43 ko 45 a akwai a duniya waɗanda suke mulkin kasashe sauran masarautu na duniya kuma suna karkashin gwamnatoci kamar nan wajajen mu zaka iske masarautu suna karkashin gwamnatoci Na'am.
ina fata ana fahimta ta to kaga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ya kamata in zan za ka yi bayani a ilmance ka san su duniyar kanta kwanci nawa a cikinta addini wa a cikinta yare nawa a cikinta kabila nawa menene tarihin wannan kabila din ina fata ana fahimta ta to kaga sai ka fahimci inda karatu ya dosa amma ba wai kai ta magana ba hakan ga sagaga babu wani dalili ko ko kai ta magana kan atifa babu wasu dalilai kwakwara waɗanda in an shiga cikin bincike za a yi fahimta su sai aka kamar eh, hayaniya ce kake yi gaskiya Allah ya taimake mu to wannan shi ne bayani kan alqira'a sai mu shiga cikin maudu'i mu duk da yake lokaci ya fara abin nan muna dan samun kilan rabin lokaci ko abin da ya kama da haka kan maudu'i na albahas na'am albahas kalima ce tana nufin bincike bincike ta samo asali daga bahasa ya bahasu na'am fa'ala yaf'alu an gane ko Na'am.
wannan kalima ta bahasa yabhasu ta zo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida yake cewa fa ba'atha Allahu ghuraban Na'am.
yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi Na'am.
Allah ya turo ghuraban hankaka Mm.
yabhasu yana tono fil ardi a cikin ƙasa ashe yadda tsuntsu yake tono ya binciko wani abu cikin ƙasa haka mai neman ilimi yake tono a cikin littattafai don ya binciko matsaloli na ilimi Allahu akbar
na fata an fahimci na'am Eh, wannan kissa tana da yawa sun ce hankaka biyu ne amma shi qur'ani ya ce guraban guda tunda an ce ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi adamu wanda ya kashe ɗaya wasu sun ce manomi na wasu sun ce guda habi da kabi da duk dai babu da su shi akai kuma guraban nan yana iya ɗaukar hankaka biyu in mun ɗauke ta an nakira littanwi'i domin nakira tana iya zakuwa littanwi'i ta nuna abu ya fi guda amma shi qur'ani guraban guda ya ce amma in ka ɗauke ta littanwi'i yana iya ɗaukar biyu tunda sun ce sun yi faɗa ne guda ya kashe guda li yuriyahu isra'iliyata ne wannan Isra'iliya ce ne babu nasu ingantacce. Li yuri Yahudan ya nuna mishi wannan ya nuna qur'ani ya nuna dan adam na iya ɗaukar karatu har ga dabba ba ma ga dan adam ba na'am
sannan sun ce ba dan annabi adamu bane ƴaƴan annabi adamu ne na tsatsonsa saboda su an ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila sheikh muhammad al-amin shanqiti a cikin adwa'ul bayan yace wannan magana ba gaskiya bane domin mi domin da yace wato su sun aiki da karina da an ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila kenan ibnai adama dukkan mu ƴaƴan annabi adamu ne ina fata ana fahimta ta to amma na ana nufin wato ibnai adama ba na tsatsonsa ba yace dalilin da ke nuna ƴaƴan annabi adamu da na tsatso domin an ce li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi zamanin bani isra'ila an san yadda ake turbude dan adam dan haka kenan dai ƴaƴan annabi Ad- adamu da na tsatsonsa kalima ta albahar jami'in shi ana cewa buhus ana cewa abhas bincike masu yawa To.
to waɗansu malaman lugha sai suka ce ba a cewa abhas saboda a cikin ilimin sarf na larabci suke cewa duk sunan da ya kasance haruffan shi babu harafin illa babu alif babu wawun babu ya'un farkon shi ko tsakiya ko ƙarshe ina fata an fahimce ni kuma ba mudha'af bane ma'ana bai da shadda to ba a yi mishi jam'i ala af'al kamar yadda suka ce sai dai in ya zamanto farkon shi akwai harful illa kamar waqtun sai a ce auqatun af'alun kenan ko kuma ya zamanto tsakiyar shi akwai harful illa qutun sai a ce aqwat ko kuma ƙarshen shi akwai harful illa an gane ku Na'am.
kamar ka ce wato nahwun can kamar an ce nahwun ba ilmin nahwu ɗaya ba nahwu ana nufin makarkata ko hanya To.
ko jiha ko nahiya sai a ce anha ko kuma mudha'af niddun sai a ce andad fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ko rabbun maftuh wancan maksur ne rabbun arba wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ko kuma imamul farra ya ce ya zamanto ya fara da alif anfun hanci sai a ce anaf af'al kenan amma ya zamanto bahfun duka haruffan shi babu harful illa kuma babu alhamza kuma a ce abhaf suka ce kuskure ne malaman duniya na lugha majma'al lugha al-qahira suka taru suka yi bincike kan wannan suka ce wannan magana galibiya ce ba gaskiya bane ana samu a cikin larabci akwai ɗaya daga cikin manyan manyan malaman lugha kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na Libya yace akwai wani malami na kasar Libya al-Iraqi Anstas al-Ab Anstas Kamili al-Iraqi yace an samu wazni 143 da suka zo fu'ulul ala af'al dan haka cewa in ya zamanto duka harufan shi ba harfan illa bane sai dai jam'ul qilla an gane ko wato a zo da shi da wato af'ila to an gane ko koko jam'ul kasra a ce wato fu'ul sahalun a ce suhul ina fata an fice kenan in ya zamanto masu yawa ne an gane ko sannan in baharun ne sai a ce abhur af'ul in ya zamanto qalil ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده وتقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر سنكة أفعول جمع القلة فؤول جمع الكثرة يتي ما قسيا بني كنان أنسى متريد أربعين دقو كنان أنا إتوا أبحاث بنتكي ما سيوا Allahu akbar to tunda mun samu wannan kalma a larabci kuma da cikin alkur'ani yanzu sai mu ɗauki nukutocin da ya kamata na farko manhaji wanda ake yin bincike a kansa na biyu ko na, ta uku kenan tunda mun yi bayani kan kalma na uku kuskure wajen yin bincike yana da muhimmanci na hudu me yasa ake yin bincike aghrad ta'lif wal bahth na biyar sai ya zamanto yadda ake yin bincike khutuwatul bahas to
na shidda sai a yi bayani kan wato albahis wanda zai yi bincike to wannan su ne abin da kamata mu ce a gurguje na'am akwai nukta guda wadda tana da muhimmanci littattafan da ake yin bincike ya ake sanin su da hanyoyin da ake bi shi wannan sai dai karatu mai zuwa in Allah ya kai mana rai ya bamu dama mu yi matashiya da shi sannan mu shiga cikin maudu'in mu insha Allah Okay. Nukta yanzu ta gaba Na'am.
shine manahij. Kalima ta manahij jam'i ne na al-manhaj. Manhaj shine hanya wadda take wadiha, na'am babu wata matsala a kanta.
to Ana kiranta manhaj, ana kiranta minhaj. Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Manhaji, methodology. In babu manhaji cikin al'amari lana cewa yake. To wannan manhajkin an gane ko ana gano shi ne ta hanyar biyu. Ikanan kana son ka gane manhaji.
na'am Na farko shine ka ɗauki wani littafi ko ko wata aƙida ko wani mazhaba ko wani ilimi sai ka bi diddigi na abin da ya zo to za ka gane manhajin mutum. shi yasa yanzu misali imamu fakhruddin razi sai a ce ya kawo mas'aloli na falsafa da akal cikin tafsirinsa to bin diddigin littafin shi aka yi tun daga farko har ƙarshe na biyu ana gane manhajin mutum in an diba cikin mukaddima domin in kana son ka gane littafi da kyau ko ba karanta shi duka ba ka karanta mukaddimin littafin ka karanta fihras sai ka ga abin da ya kumsa da manhajin da shi mai littafin yace zai tafi akan shi don tana yiwa in baka san manhajin shi ba kai ta cewa yayi kuskure alhali ba kuskure ne ba to manhaji na ilimi suna da yawa amma malamai sun kawo waɗanda suka shahara daga cikin su na farko akwai al-manhajul istiqra'i manhaji na bin diddigi yanzu misali idan bin diddigi ya zan bi in diddigin matsala in gano ta sai in ce to bari in ɗauki misali mutanen ƙasar Nijar sai in ce to ina son isa abincin da suke ci sai in bincika can wancan gida an ci shinkafa can wancan gida an ci shinkafa sai in ce mafi yawancin abincin mutanen Nijar a birni shinkafa ce duk da yake a yanzu har ƙauye ta fara kai mafi yawancin abinci a ƙauye su ne hatsi to da istiqra'i na gano wannan ba wai zamani zan yi ba kawai cikin biro na ci tuna koshi ja ga abincin da mutanen kasa kaza suka fici shine al-istiqra na biyu sai al-manhajul istinbati al-istinbat al-istinbat shine ga wani abu ga wani abu sai in hada su sai su bada wani abu wanda shine cikin laboratoire da ilimi ake amfani da shi yanzu a hada wannan icce da wannan icce ko waɗannan ruwa da ruwa cikin shimi da fizik sai a hada sai a samu wani abu ya bada wani abu to haka ake hada hadisi da hadisi ko aya da hadisi ko ayoyi da hadisai an gane ko ko hadisai ko ayoyi sai a samu wata mas'ala ta fito sabuwa wanda idan babu shi ilimin mutum ba zai yi nisa ba daga annabtu ne shine ruwan da ke cikin rijiya fito da su ko sai an shirya an gane ko ko alma'ul qalil ruwa yan kadan da ke cikin rijiya to istinbati kokarin fito da waɗannan ruwa a'a nan istinbati kokarin fito da mas'alolin ilimi waɗanda suna bayan nafsi shi yasa zaka iske malamai suna bincike akan wannan imamu suyuti ya rubuta littafi al-iklil system ba tanzil akwai wani dalibi fahad ina ganin arumi a kasar saudiya jami'a naman ta koce ina ganin jami'atul imam ne jami'at ina ganin malik saudi ne yayi littafi akwai manhajul istinbat ka'idodin sa na'am yanzu misali ya zamu mu gane istinbat bari in bada misali guda sai mu ci annabi ibrahima ya roƙan ma iyayen shi yace rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab an gane ko annabi nuhu ya roƙan ma iyayen shi yace rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat to sai mu ce iyayen baban annabi ibrahima ba musulmi bane amma iyayen annabi nuhu muna istinbati muna gane cewa musulmai ne mi addalili sai mu ce annabi ibrahima da ya roki wannan daga baya Allah ya hana shi wannan shi yasa Allah ya ce za a yi koyi da shi qad kanat lakum uswatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda sai Allah ce illa qawla ibrahima li abihi nan ka ai koyi da shi yace waghfir li abi Allah ka gafarta ma babana la astaghfiranna laka zan yi maka roƙon gafara amma sai Allah faɗa ƙarara a cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu kaga roƙon da ya yi Allah ya fitar da baban shi amma annabi Nuhu da ya roƙa babu wata aya da ta fitar da iyayen shi kuma nasoshi suna nuna tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu duka sun kasance akan addini na gaskiya kaga nan zamu istinbati ba nasi bane amma istinbati ne muka to shine wanda ake kira iyayen annabi Nuhu cewa muna istinbati muna ganin musulmai ne ala ayyati hal wannan istinbati ne misali munafinci muna iya cewa mata annabi Nuhu a tsarin istinbati ita ta fara munafinci a duniya domin kafin annabi Nuhu babu kafirci bai babu kafirci to munafinci ya bayyana a zamanin wakilan a zamanin ta domin ita tana tare da annabin Allah ba ta yi imani ba kuma Allah ya faɗi su da yaudara kenan ma'ana sun boye ma mazajen su abinda suke akan shi da matan Lutu da matan annabi Nuhu Allah ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma sai suka yaudare su kenan kaga wannan ana iya cewa ita ta fara munafici a duniya istinbati ne kaga ba nasu ya fito da wannan ba wallahu ta'ala a'lam daga ciki akwai almanhajul wasfi shine sifantawa na'am manhaj na wasfa sifanta abu kafin a yi hukunci a kansa na'am an gane ko domin malamai suna cewa al-hukmu ala shay'i juz'un min tasawwurihi idan kaga ya mutun yayi hukunci akan shi in dai hukunci ne to yayi tasawurin a wannan abin yanzu kaga in nace al-waladu yaro babu hukunci in nace jalisun akwai hukunci to in nace babu hukunci amma in nace al-waladu jalisun kenan hakamtu ala al-waladi bil jurusi kenan nayi kallon hukuncin yana iya yiwuwa to nan ne za a kallon shan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane dan nan ilimi yake farawa sai akwai almanhajul wasa'iqi wasa'iqi daga wasiqa ne shine abinda aka daure to nan suna nufin abin da yake akwai hujjoji wanda suna amfani da shi mafi yawanci a wajen tarihi da tarihin al'ummomi da na littattafai sannan suna amfani da shi yanzu akan documentary a ta da na'ura a ɗauko abu yadda in ba an yi trikaj ko kuma da suke cewa trikaj za a gane cewa wannan abin gaskiya ne na'am a ƙarshe a manhaj tunda lokacin mu ya fara nisa sai almanhaj almutakamil almutakamil shine wanda ya haɗo abubuwa da dama yanzu shi cikin shi ana iya amfani da kowane manhaji ma'ana manhaji ne wanda ya haɗa za ka yi amfani da istiqra a cikin shi ka yi amfani da wasf a cikin shi ka yi amfani da at-tahlil cikin shi analysis duka ka haɗa sai ka fitar da bincikenka sannan akwai eh, almanhaj tajribi tajribi shine wanda ake yi cikin laboratoire da bincike a je a yi a- wato a aikace akwai almanhaj almaidani wanda ilimi ne wanda ya shafi binciken a shiga cikin jama'a a yi bincike a gano kaza kaza kaza kaza akwai almaktabi wanda ya shafi kamar biro zaka zama da kai rubutu ba sai ka je ka tambayi mutane ba kuma akwai wanda ya shafi zaka iya tambayan mutane sashen wani abu zaka shiga cikin littattafai ka hada wani abu sai zama to almutakabi ya hada waɗannan gaba daya ɗalibai masu bincike su san yadda ake bincike da duk wanda ke son yi bincike akan wata mas'ala to wannan shine abin da zan iya cewa a gurguje akwai nau'uka na bincike da dama a duniya a jami'o'i na musulmi da wanda ba na musulmi ba bal ma wadansu na bincike su rubuta littattafan su a gidajen su ba dole bane sai a jami'a ake yin bincike Gaskiya.
domin mallaman da suka rubuta littattafai a can da da suka yi bincike su ba a wata jami'a bane suka je suka yi bincike gaskiya na eh, nuktan mu ta gaba sai nukta ta kan akhta kurakurai na'am wannan shi ma abu ne mai muhimmanci na'am duk da yake lokaci bai bamu dama amma za mu ɗauko ko kaɗan daga cikinsu na farko akwai at-ta'min zahin gamewa na'am ɗaliban ilimi a yanzu in sun tattauna kan mas'ala ta ilimi sai ka sun ce duk kowa kaza
an gane gaba wannan kuskure ne ana buƙatar adalci a cikin hukunci duk yadda kake gaba da mutum to kai masa adalci wannan shi yasa al'amura su ɗori shi yasa kafirran makka suna gaba da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun hana shi shiga kuma masallaci ya je na makka ya sallah ya ibada ya yi tawafi ya yi umra Allah ce duk da haka wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadiru gaskiya sannan wala yaji manna kum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada ku yi ku yi rashin adalci ma'ana ku ki musu magana ta gaskiya kuma kar ku musu ta'addanci ku je ku aikata wani abin da bai dace su ba haka bai dace da su ba ko faɗa ko aikatawa yahudawa wato su ne al'umma wanda take mafi hatsari a doron ƙasa Allah ya faɗe su la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku gaskiya mushrikan ga da Allah ya faɗa a Makka da waɗanga da waɗanda ba su ba da kuma Yahudawa su suka fi kowa ƙiyayya da addini amma Allah da ya tashi magana kan su bai ce duk Yahudawa ba gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce laisu sawa'a ba dai suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu 'alimun bil muttaqin daga cikin su akwai 'yan aljanna akwai masu sallah masu kaza masu kaza masu kaza idan zaka yi ma wata jama'a hukunci idan akwai masu kuskure daga cikin su ka ce su wane da wane ba zo da kuma sai ka faɗa wasu daga cikin su sannan idan mutum ne zaka hukunci kan shi to ayyukan da ya na alkhairi kada ka watsar da su ka ɗauki na sharri kawai na fata an fahimci ni. Ah, imamu shafi'i yake cewa wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya wa ainur rida idon yarda an kulli aibin ga kowane aibi kalilatun sun gajiya ai kalilatun an kulli aibin in dai mutum yana son ka to duk abin da ka yi bai taɓa ganin laifin ka ba walakin na aina sukhti sai dai idon kyacewa tubdil masawiya ba abin da za su nuna ma sai aibin mutum sha'iri ke sifanta waɗansu mutane ya ce summun idza sami'u khairan zukirtu bihi wa in zukirtu bi sharrin indahum alim summun kurame na sun kurumci idza sami'u khairan zukirtu bihi inda suka ji an ambace ni da alkhairi wa in zukirtu bi sharrin indahum adinu da an ambace ni da sharri adinu sai su saurara su jiya daga al'udun na kenan sun yanzu sun koma bakuran an koma suna ji kaga wannan ba gaskiya bane idan ka ce haka zaka yi ba zaka ce nasara ba gaskiya to da haka mai bincike kada ya zo yana rubuta mas'ala dan kiyama za a tambaye ka akan abin da ka rubuta daga cikin akhta na ilimi an gane ko shine at-tahwin wasa da ilimi was-sathiyya da soysoye bin abu daga as-sathu ne shine wato rufin rufin na sama sai zaman to baka san abu ba kana soysoye na'am yadda yanzu mafi yawancin binciken mu a kasashen mu na Afirka da wuya ka iske an yi an yi abin da ya dace turawa game da kasashen musulmi da kasashen Afirka binciken su na sama sama ne suna muna hukunci yasau a can nasara ba a cin nasara a satahiyya baka bincike abu da kyau ba amma kana son kai magana a ilmace a'a ana son kai bincike ka gano hakikanin abu kai magana akan ilimi daga ciki akwai al'amana ilmiya rashin amana ta ilimi yana hana ma ba ɗalibi ilimi cin nasara idan yazo zai magana kan masoyin shi sai ya ɗauko nasi gaba ɗaya ya rubuta amma in yanzu yazo magana kan makin shi sai shi cire wata magana kamar yadda yanzu in ana son aima wani mallami sharri sai a cire wata kalima daga cikin maganar da ya faɗa sai a haɗa a yi kufe kole ƙasun walaskun ana yin na magana ana yin na rubutu sheikh nasiruddin al-albani da ya yi bayani cikin wani kasar matasa sun zo sun tambaye shi mallam menene mafita sai ce yara kada ku yi gaugawa kada a yi yaki sai aka je aka cire kada ku yi gaugawa kada a yi yaki koko kada a yi yaki sai aka cire kada sai aka ce a yi yaki sai aka ce a yi yaki a yi yaki shi yasa albanin zaria da yake shi ya san yadda ake bincike kuma yana da na'urorinsa shi yake ɗaukar karatunsa don ka aje a cire wata magana daga ciki a ɗora maka haka yanzu su ɗaliban ilimi sai su je su yanke wani abu daga cikin maganar ka ga yadda yadda za a fahimta nafsi sai su ɗauko yadda za a fahimta ka a karkace to in an ce kowa za a yi masa haka wa zai fita babu wanda zai fita ko ko wasu je su yi maka bincike yanzu har biyan kuɗi aka yi mutum bincike yana zaune ko a yi maka ba- wani ya- mutum guda ko mutum biyu ko uku su yi maka fasalar awal wasu tani wasu tadis yan an zo muna kasha ko a yi maka ka ba da amsa ko ka ba da amsa ba ko a ba da cin hanci da an zo a ce ya samu a te a ce- an kai ko kasun wala su ka ɗauko safa ashirin talatin arba'in ka haɗa na wani na arba'in hamsin ko ka ɗauko binciken wancan fasalar awal da fasalar sani da fasalar salis ka haɗa ka ce ka bincike ina bincike shi ta wannan wuri dole sai an samu al'amana ilmiya ana buƙatar amana ta ilimi wannan kuma ko cikin qur'ani an kace za a ce wasu kalmomi ma ana san za ta yi Gaskiya.
shi yasa abu nuwas wani sha'ir ne a zamanin daular abbasiyya ake ba da labarin shi duk da suke sun ce ya tuba ya bar wannan ɗabi'a tashi ne na shan giya da biyan mata da wani abu wata rana za su je shan giya da shi da abokin shi da za su je shan giya sai abokin shi ga malamai da almajirai ana arwalla za a masallaci sai ce abu nuwas kafin mu ce mu sha giya wa tunda musulmi wuce mu je mu yi sallah in yi so sai a ce a sha giya sai abu nuwas ya ce da'il masajid lil ubadi yaskunuha وامشي بنا إلى الخمار يسقينا قو وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمسلين دع المساجد يتي كبر مسلاتي للعباد كما سو إبادة ما سو صلى ما سو زنشان لاهرة سنو لاهرة تشامو سو كي يسكنها ستي تنسو زمنا قو تسكنها وامشي بنا كتفيدمو قو وسر بنا كتفيدمو سار يسير مشا يمشي ilal khammari wajen mai ba da giya yaskina mu ce wajen sarfes ta ba mu giya ko in namiji na in mace yaskina su ba mu giya mu sha ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru Allah bai taba cewa kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda sun kai sallah ga- ga- da suka yi maye ba sakiru na'am walakin sai dai Allah ya ce qala ya ce wailul lil musallina kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah fa wailul lil musallina amma sai ya yanke allazina hum an salatihim sahuna su ne waɗanda game da sallar su bai ce fi salatihim ba da an ce fi salatihim babu wanda bai yin mantuwa a cikin sallah ina fata an fice ne akwai sabani na malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mantuwa a cikin sallah dan a shar'anta ne an ka uh, abin nan bai ce fi salatihim ba dan inda an ce fi salatihim kowa ta shiga wuta amma an salatihim daga sallar su suke mantuwa da haka ana bukatar al'amalin ilmiya abu na gaba a gurguji tun da lokaci da matso muna sai almuhajama shakhsiya shine mutum ya daina tattaunawa kan maudu'i ya koma tattaunawa kan wanda ake tattaunawa da shi ɗalibai ilimi da dama suna da wannan ina fata an fahimce ni maudu'i da ake tattauna ita ce mas'ala ta ilimi mun yi sabani da kai kawo dalilan ka in ka da dalilina to wani sai shi kauce ma wannan sai shi kuma ya ce a'a ai wani dan gari kaza na me alakar gari da matsalar da ake tattaunawa ko ko gajere na ko ko dogo na ko ko bai da kuɗi talaka na ko ko ga wanda ya ɗarme mai gindi ko wani mai kuɗi ko ɗan siyasa ko wani sarki Eh, ko ko ma kafiri ne Allah ya ce a yi adalci tsakankanin mutane zancin cewa ɗan ƙasa kaza na ko ɗan gari kaza na ko ɗan jiha kaza na ko ko dogo na ko gajere na ko bai da ko dala wannan duk ba shine ake tattaunawa akan shi ba mas'ala ta ilimi ayoyi da hadisai da dalilai ingantattu su ne ake zance kansu ayoyin Qur'ani suka sabka daga sama ta bakwai su kare haƙƙin Bayahudi wanda ba musulmi ba da aka yi sata aka dora mishi aya ta sabka manzo aka ce mai inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci a tsakankanin mutane da gaskiya yahuba yahudi ne kafiri Allah sabkar da ayoyi a kare masa haƙƙinsa daga sama ta bakwai aka bar musulmi to ina yanzu wannan hukunci shike mu da an ce mutum kashi sai a ce a'a ba shi ke nuna duk abin da kafirai suka yi kuskure bane inda suka yi daidai mutum sun yi daidai wannan shine adalci amma ina wani yanzu in ya zama su muhajima shakhsiyya kullum zaune shi kai wani jahili na bai iya kaza ba bai iya kaza ba ai da jaha kaza yazo ai an san budurwa ta wanda shi ka tattaunawa da ita ai an san kaza eh bai da kaza ai ba kwadaici na ai dan kwarakana ai kaza duk waɗannan abubuwan da kake faɗa ba su ne ake zance ba kawo aya da hadisi ka ruguje mas'alar da ake magana kanta wancan wani abu ne kake magana can daban amma ina a gurguje saboda lokaci ya matso sai nukta wadda mun za mu dan kara shine wato aghradu ta'rif me yasa ake yin bincike ina fata an fahimce ni waɗancan kuma sai mu bar su sati mai zuwa in akwai rayuwa sai mu yi matashiya da su sai mu ci gaba cikin maudu'i shine dalilai yani matlabun ne shi bincike matlabun shar'iyyun ne shari'a ta yarda da bincike don a gano gaskiya matlabun wat alamiyun ne duniya ta yarda da bincike na ilimi akan gaskiya ko da an samu waɗanda ba sa so akwai waɗanda suna son gaskiya matsalabun dauliyun ne na ƙasa ne domin ƙasa tana buƙatar ma'ilimta matsalabun ƙaumiyun ne na al'umma ne an gane ko domin al'umma tana son ta samu masu ilimi cikinta matsalabun ƙabaliyun ne ƙabila tana son a samu masu ilimi a cikinta ba don taitin kawo da su ba akan zalunci matsalabun usariyun ne kowace fabi tana son a ce akwai ma'ilimta a cikinta matsalabun idariyun ne ma'aikata da gwamnati tana bukata a samu masu ilimin da za su yi aiki a cikinta matsalabun shaksiyun ne shi kan shi mutum yana jin daɗi a ce yayi bincike ya sani bai zama da jahili ba daga cikin abin da ke sawa ayi bincike alibtikar shine ka kirkiro wani abu sabo ka hada wannan da wannan ba shi ke nuna an ce alibtikar ba zaka kawo abin da duniya babu wanda ya kawo shi a wani lokaci sai ka hada da binciken malamai shi yasa dalibi kada ya rubu da shi yayi bincike ya kawo wani sabon abu ai da littattafan malamai na kai aiki ko ma wani irin bincike na kai ina fata an fahimce ni an gane ko suna kawo kisal abul ala ilm ari da yake cewa wa inni wa in kuntu al akhir zamanahu la atin bima lam tastati'u al awail yake cewa ni ko da na zo karshe zan zo da abin da mutanen da suka gabace ni ba su zo da shi ba sai wani yaro ya ce mai to sun kawo harafi 28 kara muna guda sai ya tsaya to wannan ba shi ke nuna cewa ba shi ya yi kuskure a cikin wani fanni tana ya kawo abin da ba ba amma ba shi ke nuna za a wulakantar da su ba akwai magana mai yawa karkashin wannan sannan bayan shi bayan alibtika sannan akwai al-ikhtisar wani malami ya littafi mai tsawo sai ka takaitar da shi ina fata an fahimce ni sannan akwai at-tashih kuskure tare da ladabi da biyayya ka nuna malam wani yayi kuskure ko ga mas'ala inda take daidai an gane ko suna da dai dama ikhtisari da abin da ya kamata haka kilan wannan nukta ita ma bata samu shiga da kyau ba sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya bamu iko za mu zo mu yi matashiya akan albahas bi iznillahi ta'ala sannan mu dan faɗi waɗansu tsokaci akai sai mu ɗora akan sabuwar nukta in Allah ya bamu iko tana yiwa insha Allah ta'ala za mu yi bayani a maudu'i na gaba akan haƙƙul kuwa da kuwatul haqq in Allah ya bamu iko abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk
alhamdulillah ai wa mun saurari karatu kan albahas Allah ya amfana da mu da abin da malamin ya karantar da mu kuma Allah nuna mana rana ta yau mu ji ci gaban karatun da kuma sabon maudu'i da za a shiga ciki amin amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم amin غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم اهدنا فيمن هديت آمين.
وعافنا فيمن عافيت آمين.
وتولنا فيمن توليت آمين.
وبارك لنا فيما أعطيت آمين.
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين.
إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه آمين.
لا يذل من واليت آمين.
ولا يعز من عاديت تبارك آمين.
ربنا وتعاليت amin اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين amin اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها ومولاها amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين